كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه حمدا يرضيه لا أحصي ثناء عليه كما هو أثنى على نفسه سبحانه أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين رب العالمين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم وقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كان يكرر في خطبه فيقول أما بعد فإن أصدق, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هما أصل من أخذ به هدي إلى الصراط المستقيم ومن أعرض عنه ضل في سبل وطرق توصل إلى ضلال مبين لذا كان صلى الله عليه وسلم يذكر الناس بالأصلين اللذين ينبغي أن يصدر عنهما في كل شؤونهم وينبغي أن يعملا بهما في كل دقيق وجليل من أعمالهم فيقول أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وصدق الحديث يشمل صحته وصوابه كما يشمل مطابقته للحق والهدى لذلك ما جاء في الكتاب من الأخبار وما جاء في القرآن من الأحكام هو أصدق كلام في أخباره وفي أحكامه ولا أصدق مما جاء في القرآن من من الأخبار فهو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولا أحكم وأحق من الأحكام التي دل, التي دل عليهما القرآن فإن حكم الله أحسن الأحكام كما قال الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فإنه حكم عدل متقن لما حكم ولما قضى به ولذلك قال الله جل وعلا في وصف القرآن وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم لذا أيها المسلمون ينبغي للمؤمن أن يمتلئ يقينا بكل أخبار القرآن وأن ينقاد مسلما سامعا مطيعا لكل أحكام القرآن فأخباره حق لا باطل فيه وأحكامه عدل لا ظلم فيه أبدا عباد الله بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المصدر الأول الذي به الهدى وبه الصلاة إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم أطف على بيان الأصل الأول الذي يصدر عنه في, في, في العقائد يصدر عنه في العقائد والأحكام والكلام عن الأصل الثاني الذي به تستقيم الأحوال وبه يتبين طرق الهدى على سبيل التفضيل وهو ما جاء به سيد الأنام فقال وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الهدى أن وخير الهدى أي أكمله وأطيبه وأحسنه وأفضله وأقومه وأعونه على تحقيق العبودية لله طريق النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينطق عن الهوى وفي عمله هو الأسوة والقدوة كما قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فأيها المسلمون الله تعالى أنزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم ليعرف الناس كيف يصلوا إلى فهم القرآن قال الله تعالى في محكم تنزيله وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم إخوة الإيمان لم يأتي في القرآن بيان مفصل لعدد الركعات في الصلوات والمفروضات إنما يتلقى هذا من هديه خير من هدي خير الأنام وبهذا تعلم خطأ وبهذا تعلم خطأ أولئك الذين يقولون نقتصر على القرآن ولا حاجة بنا إلى السنة فسبحان الله رب العرش العظيم فلم يسأل أفلم يسمعوا قول الله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تبحرون لم يأتي المبدئ والمنتهى إلا في سيرته صلى الله عليه وسلم وذلك ولذلك جبريل لما فرض الله الصلوات الخمس صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول مرة في أول الوقت ثم جاء فصلى به في آخر الوقت في يوم الثاني وقال الوقت بين هذين وقال صلى الله عليه وسلم ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه يا عباد الله قالت امرأة لعبد الله بن مسعود ما لك تلعن من لم يلعنه الله ورسوله حيث قال لعن الله الناصمة والمتنمصة والواشمة والمستوسم والمستوشمة فقال ما لي ألعن من لعنه الله حتى قال لها ألم يقل الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالسنة هي بيان القرآن أعماله وأحواله هي ترجمة القرآن قال ابن وهب كنا عند مالك رضي رحمه الله فذك فذكرت السنة فقال السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق عباد الله إنما تلتمس الحقائق على من اختبر إنما تلتبس الحقائق على من اختار الغي عمدا وهاد عن الرشد قصدا ولم ولم يبذل للإرشاد جهدا فمتى تبين للمرء الهدى فليستمسك به قال الله تعالى سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله muna ƙara godiya da jinjina ga mahalicinmu Allah ta'ala wanda ya mana arzikin kasancewarmu musulmai masu lafiya da muka kasance a wannan farfajiya mai albarka Allah muke roƙo ya ƙara mana albarka ya zauna da ƙasar mu lafiya ya yalwata arzikin mu ya biya wa kowa buƙatar sa na alkhairi tare da shaidawa lalle babu abin bauta bisa cancanta sai shi kadai Allah tabaraka wa ta'ala ina mai shaidawa kuma cewa lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzansa ne tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gare shi da iyalansa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu da kyautatawa har izuwa ranar kiyama baya ga haka ya ku ƴan uwa masu albarka a mafiya yawan lokaci annabin tsira sallallahu alaihi wasallam a irin wannan tsayuwa da ne gaba gare ku duk lokacin da ya kasance yana mai tsayuwa don yin hutuba yana mai yawaita karrara bi ma'ana maimaita kalmomi masu kama da haka bayan ya ce amma ba'adu sai ya ce fa inna asdaqal hadisi kitabullah mafi gaskatuwan zance ita ce maganan Allah tabaraka wa ta'ala da take cikin alqur'ani yakan ce mafi shiriyan shiriya kuma mafi alkhairin shiriya ita ce shiriyan nan da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yazo da ita da wannan al'umma dan haka ya ku ƴan uwa wayannan al'amura guda biyu sune hanyoyi da musulmai sukan doro akai riko da littafin Allah da kuma sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi hakan yakan nesantar da su game da fadawa kan abin da ya shafi halaka yakan kuma kusantar da su zuwa ga aikata daidai har su yi aiki Allah tabaraka wa ta'ala ya karba akan haka ne manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a duk lokacin da ya tsaya dan yayi khutuba yakan tunatar da duniyan masaurara wayannan asali guda biyu da ya zama yana da muhimmanci kwarai da gaske musulmi yayi riko da su akan kowane al'amarin sa na rayuwa duk abin da zaka aikata ka rika tuna me Allah ta'ala ya ce a kai me karantarwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ta karantar akan abin da za ka aikata ya kuma zama wajibi bayan ka san haka ka yi aiki da shi a kowane al'amari za ka yi kowane motsi za ka yi ko me za ka ɗauka ko me za ka ajiye da wannan ne fa annabi yake cewa bayan haka mafi gaskiyan zance ita ce zancen da ta zama a cikin littafin Allah tabaraka wa ta'ala yana daga gaskiyan abin da za mu fahimta game da abin da ya shafi abin da alƙur'ani ya zo da shi shi ne ya zama na kabibiyi gaskiyan abin da aka zo da shi kuma an sa shi a gurbin da ya dace an yi amfani da shi idan har aka ajiye shi a inda ya kamata kuma zai taimaka maka wurin samun shiriya da ɗoruwa bisa daidai Allah muke roƙo ya ba mu ikon kwatantawa ya ɗora mu bisa daidai ya ɗora mu bisa shiriya irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka ya ku ‘yan uwa masu albarka abin da ya zo cikin littafin Allah na daga abin da ya shafi labarai da abin da ya zo cikin alkur'ani na abin da ya shafi hukunce-hukunce babu gaskiyan labaran da ya wuce na cikin alkur'ani haka kuma babu hukuncin da ya fi kowanne adalci sama da wanda ya zo a cikin alkur'ani ba za ka taɓa samun wani abin da yake kwatanta abin da alkur'ani ya zo da shi na labari ko kuma na hukunci ba dan shi alqur'ani Allah ne yayi alƙawarin kare kayansa la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfi gaba ko ta bayansa ka fito kai tsaye ka canja wani abu abin da ke cikin alqur'ani ba zai yiwu maka ba ka koma a saci a gefe kana neman bata wani abin da Allah ya saukar a cikin littafinsa hakan ma ba zai yiwu ba wannan ne ya ku ƴan uwa littafin da ba zai samu barna ta gaba ko ta baya ba abin da ke cikinsa shine adalci abin da ke cikinsa na labarai shine gaskiya shine abin da ya zama wajibi a wurin kowane mai imani yayi tamassuki da shi dan neman tsira Allah ya bamu iko riko da alqur'ani da kuma hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka ya ku ƴan uwa babu wani hukunci mafi cancanta da ya dace da rayuwar dan adam sama da wanda yake cikin alqur'ani da wannan ne fa Allah ta'ala yake nusar da bayinsa makaranta littafi cewa waman ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun babu mafi kyan hukunci da ya wuce abin da ke cikin alkur'ani amma a wajen mutanen da suka zama ma'abuta yaƙini sun yadda Allah ne ya saukar da alkur'anin kuma akai da yi hisabi da wannan ne duk abin da ka gani alkur'ani ya zo da shi a babin hukunci in an zauna da iyalai a kyautata musu idan an haihu a ɗauki ɗawainiyan tarbiyya don Allah zai tambaya ranar gobe kiyama in ka rayu a duniya akwai hisabi a kiyama abin da ka ci na halal zai zama maka haske duniya da lahira abin da ka ci na haram zai iya zama maka matsala duniya da lahira ka hukunta jin cewa wa'annan su ne hukunce-hukunce mafiya adalci a raba gado a ce namiji yana da kaso biyun abin da mace za ta samu wannan shine mafi kason adalci a yayin da aka samu akasin haka ko wani ya tuna ba haka ya kamata ya zama ba to kamar yana warware wani abu na imaninsa ne game da littafin Allah Allah ya tsare mu game da aikata haka don haka ya ku ƴan uwa masu albarka mu sani a gefe guda mafi adalcin hukunci shine abin da yabo a cikin alqur'ani da wannan ne Allah tabaaraka wata'ala yake faɗa mana wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla lalle haƙiƙa kalmomin ubangijinka sun cika akan abin da ya shafi adalci duk abin da aka ajiye shi a qur'ani aka ce a ajiye shi a nan duk wanda ya daga shi barna yayi duk wanda kuma qur'ani ya daga wani ya ce ku dawo da shi ku ajiye shi wanda ya dawo ya ajiye nan barna yayi saboda bai bi abin da alqur'ani ya faɗa ba don haka ya ku ƴan uwa masu albarka idan mun fahimci haka a babin muqaddima da ni da ku a matsayin mu na waɗanda muke kwadayin mu kasance cikin mu'minan da zamu tsira duniya da lahira Allah ya sanya mu cikin su mu cika zuciyar mu da samun yaqini game da duk labarin abin da Qur'ani ya zo da shi cewa gaskiya ne in an gaya maka akwai al'ummomin da suka yi tangarda suka yi taurin kaiwa Allah a baya ya halakar da su ka yadda ka gaskata hakan ya faru ka kuma kula game da hikimomin da ke cikin abin da Qur'ani ya baka labari me darussan da zaka dauka a matsayinka na wanda kake rayuwa a yau bayan an gaya maka yayi jiya ta kasance idan Allah ya baka labarin abin da zai zo gaba ka samu yaqinin cewa abin da zai zo gaban nan tabbas ne saboda Allah ne ya faɗa cikin littafin sa wannan sai mutum ya samu cewa yana da yaqini kuma ana amma ta kasancewansa cikin masu imani Allah ta'ala ya sanya mu cikin su musulmi ya zama mai sallamawa mai miƙa wuya duk lokacin da aka ce alƙur'ani ne ba da labarin wani abu na labari ko kuma abin da ya shafi hukunci ƙur'ani ya zo da shi dole musulmi ya ɗauka ya riƙe hannu biyu ya yi aiki da shi in yana neman tsira ya ku bayan Allah masu albarka bayan annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi in ya tsaya ya ba da labarin matsayin alƙur'ani a wurin sahabbai su fahimci jigon al'amari tafiyan farko takun farko riƙon farko shine a riƙe alƙur'ani don neman tsira sai ya ba su labarin matsayi na biyu kuma wanda shine sai ya ce da su inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam mafi alkhairin shiriya shine abinda annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zo da shi don haka ya ku ‘yan uwa masu albarka ya yi atsafin wannan koyi da abin da ko mafi alkhairin kalamai da aka samu a duniya su ne wanda shiryan da annabi ya zo da su bayan abin da ya shafi alƙur'ani to wa'yannan abubuwa guda biyu ba sa rabuwa ba za ka ce a ashadu an la ilaha illallahunka ka cire ashadu anna muhammadar rasulullahi kuma ka ce kai mai imani ba ne me ke tabbatar da cewa kai mai imani ne da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka zama ka cika sharuɗan nan guda hudu ta'atuhu fi ma amara wa tasdiquhu fi ma akhbara wa jitanabu ma naha anhu wa zajara wa Allah yu'badu Allah illa bima shar'a ya baka labari ka gaskata ya baka umurni ka aikata ya ce maka kuma ga abin da aka ce kada ka yi sai da shari'a kuma ka yi ƙoƙari ba za ka aikata ba sai shari'an Allah ya tabbata a kai wannan yana nuna cewa wane ya yarda da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan ne manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake bayani in ya tsaya a gaba ga sahabbansa lokacin khutba yana mai ba su labarin abinda da shi ne musulunci yake samun daidaituwa kuma in ka kalli abinda musulman suke aikatawa sai ya zama bai daya saboda malamin da ke karantarwa manzon Allah ne kuma malami guda a tsakaninsu da wannan ne manzon Allah yakan yi bayanin abin da ya shafi hanyoyi na shari'a daki daki filla filla in ya dauki sallah irin yadda Qur'ani ke ambaton sallah baka da lokutan sallah a cikin abin da ya shafi alqur'ani in baka kalli hadisi ba ba za ka san adadin raka'o'in sallah ba in baka kalli hadisin annabi ba dan haka kebancewanka kace kai alqur'ani kadai zaka dogara to fa baka san da zaka yi aikin haji ba baka san sunnan ya ake yin aure ba me ke warware shi me ke gyara shi duk wayannan abubuwan ba zaka same su ba sai kayi riko da abin da annabi yazo yake bayani game da abin da ya shafi abin da alqur'anin yazo da shi na littafi da wannan ne a fili sarahatan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa a cikin alqur'ani in ma ka dauka qur'anin kadai a wajenka ita ce abin imani Allah ya ce manzon Allah wa anzalna ilayka dhikra kuma muka sokar maka alqur'ani me Allah ya ce gaba litubayyana linnasi har a wurin bahaushe bayani bayani ne bai da wani bukatan tafsiri litubayyana linnasi don kai bayanin alqur'ani wa mutane abin da ke cikin shi kalamai ne a duddunkule me warware maka yayi bayanin abin da ake son ka gane game da abin da alqur'ani ya zo da shi malamin ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokaci guda idan kai kuskure kace ayoyin alqur'anin zaka kalla ba ruwanka da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi sallam to zaka dauki hanya mafi muni na na bata wanda za ta kai ka zuwa ga halaka qur'ani kadai bata ishi bawa ba sai ya hada da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi sallam. inda tana wadatarwa da Allah ya yi kudin goro irin yadda ya saukar da alqur'ani ya saukar da injila da zabura da haka aka saukar da alqur'ani bai daya amma Allah da kafirai suka ce wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi alquranu jumlatan wahida ya aka yi alqur'anin ba a sauke shi bai ɗaya lokaci guda ba Allah ya ce kazalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila qur'ani yana da bambanci da littafin da ba shi ba shi wannan littafin in an saukar ana son in an kiyaye a gwama da aiki malamin yayi bayani a gane me ake nufi kafin a daura shi yasa aka dauki shekaru akalla ɗai ɗai ɗai har guda 23 sauke Qur'ani rana ɗaya abu ne mai sauki amma Allah ya ce kazalika linusabbita bihi fuadak saboda a bawa manzon Allah ba dan shi ba zai iya dauka ba amma ku da za ku karba za ku iya daukan abin da zai karanta muku lokaci daya ba zai yiwu ba wani lokacin sai ka samu aya ɗaya ne ya sauka sai annabi yayi bayani kuma sai ya bar almajiransa su yi wata suna koyi da abin da wannan ayan take karantarwa sai ta canja ɗabi'unsu sai a ƙara ita ta kai ga aka yi shekaru 23 ana saukarwa kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har alƙur'ani ya cika dan malamin yayi bayanin alƙur'ani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ka raba wannan al'amura guda biyu shi yasa annabi in ya tsaya inna asdaqal hadisi kitabullah baya tsayawa anan sai ce wa khairul huda huda muhammadin wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shari'a shine ka dauki shari'an abinda annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam don haka in har kana son ka riski wani abu mafi alkhairi a rayuwa in ka tashi kallo madubinka ya zama annabi kake kallo kana daga ido kar kalli annabi me annabin yayi bayani game da ayoyin alqur'ani ka rike wayannan guda biyu da ikon Allah ba za ka fata ba don haka ya ku ƴan uwa masu albarka Allah ne da kansa ya faɗa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi mun sokar maka da alqur'ani ne dan kai bayanin alqur'anin wa mutane duk wanda ya ce ba ruwansa da karantarwar annabi akan ayoyin alkur'ani fa ba abin da zai gane a alkur'anin kamar irin yadda yanzu muke bayanin abin da ya shafi lokutan sallah Allah ya kawo shi jimlatan wahida yayi bayanin sallolin da ake yin cikin ini da wanda ake yi cikin dare da wanda ake da asuba amma a ina ne Allah yayi bayanin sallan asubahin raka'a biyu ga yanda annabin yake ruku'u ga yanda annabin yake sujjada ba za ka gani a qur'ani ba idan ka rike alqur'ani kadai ka kori annabi daga jikin karantarwan abin da ya shafi alqur'ani ba abin da zai tabbata a wurinka sai hauka baka yi kama da musulmi ba kuma ba za ka yi kama da su ba iyaka wata ila sai dai ku hadu a suna amma a aqida ka saki abin da ya kamata ka yi tamassuki da wani abin da wallahi hanyar shaytan ne kuma halaka zai kai ka daga abin da yake bada mamaki shine mutumin da duk fa ya yarda alqur'ani littafin Allah ne Qur'anin nan inda babu bukatan tafsirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kawai tsintansa akai a cikin masallaci aka ce an samu alqur'ani amma da aka sauke ma wani sai aka ce annabi ne kuma shi annabin nan yayi muku bayani kai sai ka zo ka ce babu ruwanka da bayanin annabi takaicin da ka kori na annabi nawa ka rike sai aka samu wani kuma ya zo ya zauna shi yace yanzu bayan an ce alhamdulillahi rabbil alamin ba ya karanta alqur'anin ba in ya yadda alqur'anin kadai ya dogara da ita babu ruwansa da hadisi me ya kai shi fasara alqur'ani ya baku abun kuma na irin yadda aka saukar in ya ce shi qur'ani kadai ya fahimta dole in ya fahimci alqur'ani yana bukatan tafsili irin yadda yake ganin mutane ba za su gane ba sai an ce musu fasaran alhamdulillahi rabbil alamin kaza ne Allah yake nufi waye sa shi waye ba shi lasisin ya fasara din in ba annabin ya fasara ya bari ba da haka alqur'ani ba zai taba yuwa a fahimce shi ba sai an hada shi da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da hatsarin gaske halin da aka samu wasu kaso daga cikin ƴan uwanmu musulmai suke iddi'a'in riƙe alqur'ani kadai ba tare da hadisin annabi ba akan wai shine musulunci wallahi wannan aikin kafirci ne magana ɗaya cikin maganganun annabi in ka karyata wallahi ka warware musuluncinka balle a ce ka ɗauki ɗungurungun hukunce-hukunce da shari'an da annabi ya zo ka musu kuɗin goro ka ce duka fata ne babu ruwanka da shi ka yi riko da alƙur'ani kaɗai to babu inda za ka kai kanka in ba cikin halaka ba da haka irin wannan gaba halin da ƴan uwanmu suka samu kansu a ciki sun yi abu mai wahala wanda aka ce ya fahimci alƙur'ani ko ya haddace alƙur'ani ko ya yi hidima wa alƙur'ani har ya kai ga rubutawa babu abin da yake bukata sai ƙananan abin da ba su kai alƙur'anin wahala ba karantarwa da nusarwa da jawo hankalinsu zuwa ga faɗa musu ire-iren wa'annan kalmomi ƙur'anin da kuka haddace shi yake cewa a ciki an ajiye annabi ne don yayi bayanin alƙur'anin wa mutane ya ku ƴan uwa masu albarka a ƙur'ani kaɗai ake samun tafsili bi ma'ana bayani dalla dalla na adadin raka'o'in sallah in an samu matsala ya za a yi qabli ya za a yi ba'adi a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ake samun irin haka yana daga abin da za mu fahimta wani lokaci abdullahi bin mas'ud yana mai karanta faɗin annabi sallallahu Alaihi wasallam cewa Allah ta'ala ya la'ani wasu na'u'uka na mata masu zana tatu a fiskansu da masu yanke gashin gira da masu ƙara gashin kai nan take aka samu ta baiwan Allah cikin matan zamanin sahabban ta ce me yasa ya kai abdullahi bin mas'ud kake la'antan wanda Allah bai la'ane shi ba ya za ka tsine mutumin da Allah bai tsine masa ba gadaranta ta san alkur'ani daga farko har ƙarshe don haka ba ta tunaninta ga ayan da Allah ya ambaci tsinuwa akan wanda suka aske gashin gira ko suka ƙara gashin kai ita ta haddace alkur'ani bata ga ayan ba take tuhumansa me yasa kake tsine ma mutanen da Allah bai tsine musu ba yace waye ni zan la'anta in tsine wa mutumin da Allah bai tsine masa ba tace to cikin abin da na karanta a Qur'ani babu inda Allah ya tsine wa macen da ta aske gashin giranta ko ta ƙara gashin kanta ko kuma wata ila ta zana tatu a jikinta budan bakin sa sai yake cewa amma baki ji abin da Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin littafin sa ba wama atakumur rasulu fakhuduhu wama nahakum anhu fantahu abun nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ku rike shi riko ba na wasa ba ku bibiye shi ku fahimce shi abinda annabin ya hana ku kuma ku bar shi shine zaman lafiyanku shine kubutan ku game da azaban Allah yana karanta mata haka sai ya ce wannan shine gaskiyan abinda na rike dan haka qur'ani kadai ba za ka ga irin yanda aka ce Allah an shi irin wayannan matan ba sai ka hada da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan take matan nan ta fahimci in zallan alqur'anin ta fahimta kuma zallan alqur'anin ta rike to akwai irin wayannan ayoyin wama atakumur rasulu abinda annabin ya zo muku da shi in ka ce kai ka taƙaita kai ɗan ƙala ƙato ne ko akan ƙur'ani ka tsaya to ina kai fassarar wannan ayan wa ma'a ta kuma rasulu fa kuduhu ina ka kai shi abinda annabin ya zo muku da shi ku riƙe ka ce babu ruwanka da annabi ta yaya za ka yi ka fahimci abinda annabin ya zo balle har ka yi ta masuki da shi ka riƙe ba zai yiwu maka ba da haka in gaskiya mutum yake so ba zai ɗoru akan zallan abin da ya shafi alƙur'ani ya sake hadisin annabi kuma ya ce na neman tsira ba annabawa nawa aka yi kafin manzon Allah Qur'ani ya ba mu labarin sun zo kuma da suka tashi zuwa sun zo da littafi annabi Isa ya zo da Injila baka kare ta littafin da ya zo da shi kuma da shi da ya kasance annabi a tsakanin al'umman sa ba duka maganganun yana cikin littafin Allah ya kai da maganan haka yana da almajirai annabi Isa ya kai da almajiransa me ya koya musu zallan abin da ya shafi Injila babu bayani sai da Allah ya bashi mu'ujizozi dan ya tabbatar musu ci shi shi bi ma'ana annabin Allah ne mai isar da sakon Allah ne in ka karyata annabi ya kai da sauran annabawan da suka zo kafin shi wa'inda suke da littattafan ina ka kai su ina matsayin haddanka na alqur'ani ina matsayin fahimtanka na zallan alqur'ani yaya za ka yi da wayannan annabawan da su din ma sun zo da littafi kuma sun yi bayani wa mutanen su dan haka ya ku bayin Allah alqur'ani kadai baya wadatarwa sai ka ji bayanin me alqur'ani ya kunsa qur'anin nan an soke shi wa quraishawa su suka fi kowa fahimtar wannan yaran ƙur'anin Allah ya ce arabiyyan ƙur'anin balarabe ne ya kamata in aka saukar suna buƙatar wani abu shari babu tunda suna fahimta sun san ka'idodinsa yaransu ne amma saboda ƙur'anin yana da jawami'ul kalim akwai kalmomin da sai an koya maka sai kaga har a yau larabawan ne sun naɗa ƙafa kuma ana musu tafsirin alƙur'ani duk gwanan cewansu sai an fassara musu me annabi ya fassara in ba haka ba za ka kalli abun ne ka gagara ganewa abubuwa da yawa bila adadin misalan da ba za su ƙididdiga ba balarabe ne gwani ne bakuraishe ne malami ne yana karanta alkur'ani sai ya ga faɗin Allah tabaraka wa ta'ala innahu banna Allah yahu ya gagara fassara Allah yahu ya tambayi larabawan cikin gari suka gagara fassarawa yace bari mu koma ƙauye inda mazdarin yare yake dan neman ma'ana yana isa bakin ƙauye sai ya ga yara suna wasa wata yarinya ta daure ir tsuntsuwa da ta sake tsuntsuwan da igiya a kafanta tsuntsuwan nan tayi firo tayi sararin samaniya ta tafi tayi can can daga baya sai yarinya ta kama igiyan sai tana jawowa tana cewa tsara tsairi wa banna allayyahu tsuntsuwa ta ta tafi tana tunanin cewa ta samu ragaman tafiya ba tare da dawowa ba ta yi tsatsa zaton cewa ba za a dawo da ita ba ni kuma yanzu kenan da na rike igiyar ina jawo ta za ta koma inda ta fito a ta dawo zuwa gare ni Allah ya ce haka muka yi wa duniya da muka sake ku kuka zo duniya cikin ku akwai wanda zai lamunce wa ransa yana jin cewa in na zo duniya babu ranan komawa ya ma mun manta da mutuwa sai ya gama kure igiyar sannan tukuna da aka rike shi za a dawo da shi ya koma inda ya fito kama bada'ana awwala khalqin nu'iduhu malamin nan a ina ya fahimci wannan fassarar a kauye a bakin yara bai ma ji wurin malaman ba in qur'ani baya bukatan bayani babu bukatan annabi amma tunda annabin ya zo dole ba za ka tsira ba da zallan imaninka na alqur'ani wallahi sai ka hada da hadisin annabi abubuwa bila adadin baka isa ka ce waɗannan ka zo kai ghairul maghdubi alaihim waladdallin ka gwada mun ayan amin a qur'ani ba za ka fahimci haka ba dole sai ka riko abin da annabi ya karantar takeicin shine wallahi ɗan uwanmu da suka yi wahala suka wahala wa alqur'ani suka fahimci alqur'ani na haƙiƙa suka haddace suka rubuta da hannunsu amma da ke sun bada rayuwarsu a zallan haddan alqur'ani wannan iddi'ain cewa babu ruwanmu da hadisin da yabo su ya kwasa saboda dama shi bai taba sanin wani abu hadisi ba ya bada rayuwarsa haddan alqur'ani yayi akan haka lokacin da aka aka ce masa babu wani abu hadisi ce dama mu kan dama sanan muke zallan qur'ani ko muka iya saboda haka yanzu sai a kwashi mutanen da sun wahala wa alqur'ani shekara 20 30 40 akai su ga halaka saboda san zuciyan wasu bayi takaitattu a tsakanin al'umma wannan fitinan da take kunno kai malam in aka ci gaba da yin shiru malamai suka yi shiru ba su gaya wa duniya gaskiya ba wallahi za mu shiga ukun da ba mu san ranar fita a cikinsa ba mu watsar da wani abu na karantarwa manzan Allah wallahi halaka ne Allah a Qur'ani yace wa in tuti'uhu tahtadu wallahi shari'a sai ka bi annabi ka riko da Qur'ani zalla babu riko da annabi bata zaka yi babu inda zaka je kawai Allah ya nuna hanyar ne yace daga nan in ka mike yamma daga cikin garin Bauchi Jos zaka je amma ina ne rami yake ina ne gada yake ina ne traffic yake baka sani ba me gwada maka hanya karka karkace kai wani wurin daban wallahi annabi ne ya gwada maka ba a overtaking anan nan kuma ana iyawa nan tudu ne ba za a yi ba can da rami a karkace wallahi mai wannan karatun annabi ne shi yasa ya bi duniya a hankali yayi hakuri tsawon shekarun da ya sha wahala yana karanta musu shi kadan kadan kadan kadan har aka sauke alqur'ani bayin Allah duk lokacin da ka samu wani yana da mummunan akida irin wannan kai iyayenka wurin faɗa masa gaskiya a fiskan da ya kamata da uslubi ta da'awa mai kyau ganin ya tsira dan duk wanda ya fahimci alqur'ani ai ya gama wahala kashi 70 cikin 100 wahalan alqur'ani ai ka gama da shi me ya kamata a dora shi bisa sunnan annabi ya fahimci gaskiya kar ya zama yana cewa shi alqur'ani kadai ya rike dan bai bata dan haka duk wanda ya faɗi irin wannan kalmomi a jiya rayuwa ma bai kubuta a wurin magabata ba na yau bai kamata su kalle shi kadai a masa shiru ba tare da an gaya masa ba ibn wahab yake cewa mun kasance a wurin imamu malik sai aka ambaci sai na ambaci sunnan annabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi shi ibnu wahab yake cewa yace ina ambatan sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi sai imam malik ya karbi zancan sai yace sunnan annabi yace inda kaga jirgin annabi nuhu eh in kana tunanin wannan kalman kaman a yau ne aka fara fadanta to magabata irin su imam malik sun fade ta a jiya amma sun fade ta a gurbin da ya kamata suka ce sunnan yace sunnan annabi irin yadda kaga jirgin annabi nuhu wanda ya hau ya tsira in ka kuskura ka sauka kai halakakke ne da wannan muke faɗin duk wanda ya rike zallan alqur'ani ba ruwan shi da hadisin annabi yake cewa shi dan qala qato ne billahi alazim ya halaka tsiranka shine ka dawo ka rike alqur'ani tare da karantarwar manzon Allah wannan ita ce kadai hanyar tsira sunan annabi ma fa ba wai kurzanta ta a baki kawai ba ina son annabi ina biyayya wa annabi amma a ayyukanka ba a gani an gane ba dan shi yasa sharuɗan guda hudu kullun ina jaddada su ta'atuhu fi ma amara yanzu ka suranta abubuwan da annabi yayi umurni nawa ne ka rike kake aiki da shi a karamin kari yanzu da annabi ya ce a bar gemu kai yanzu da gemu a fiskanka wa tasdiquhu fi ma akhbara annabi ya bada labarin kiyama za ta tsaya kuma za a yi hisabi akwai musulmin da kuke ganin zai amsa musulunci in ya warware wannan imanin wajitanabu manaha anhu annabi ya hana ka yace ka bari annabi ya kai ya hana ka ko bai kai ba me yasa kake sata har yau baka yadda da hadisin da annabi yace kar kar ayi ba me yasa kake askin banza baka yadda annabi ya ce a bari ba me yasa baka kyautata wa mahaifiyanka baka yadda annabi ya ce a bari ba ko ya ce ayi ba وتصديقه فيما أخبر وجتناب ما نهى عنه وزجر akwai abin da annabin da ya hana ma sai da yayi tsawa dan ya guda muku tashin hankalin da ke ciki in ka hada wayannan sufofi guda hudu na hudun shine wa Allah yu'badu Allah illa bima shara'a karka kuskura ka bautawa Allah sai bisa shari'an annabi sai bisa karantarwan annabi yau haka kawai ba za ka ga an ce gashi nan ka tsaya za ka yi sallah ka fuskanci alƙibla za ka yi sallah baka san adadin raka'o'in ba baka san adadin ya kaifiyar ruku'un take ba baka san me ake faɗa a cikin ruku'un ba don ba a Qur'ani aka gansu ba wallahi muna son wayannan bayi da suka zama ƴan uwanmu karkata ne na shiriyan wasu shedanu cikin mutane ya iso kansu yasa suka sake layi kuma sai kaga abin takeicin shine sun ja ka so mai tsoka a cikin mutane ana musu biyayya ana ganin abin da suka suka zo da shi gaskiya ne kuskure ne hatta kai da baka yarda da abin baka rika bibiyan shafin su ko kana sauraron abin da suke faɗa وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديثنا غيري wani ya ɗauka ya yi sharik wani da bai san da labarin bai zai ji a wurinka in ya halaka kai ne sanadi karka yadda ka zama daga cikin mutanen da suke yaɗa barna in ka ji irin wannan kalaman ka kau da kai ka yi istirja'i wannan fitina Allah ya kawar mana da ita in ajiyar rayuwa da waɗannan bayin Allah suka kunno kai a gwamnatin da ba ta farar hula ba ce aka yi maganin su suka nemi aka neme su aka rasa yanzu siyasa ake idan ba karantar da mutane aka yi ba aka ci gaba da tafiya a haka da yawan al'umma bata rashi kuma ba ruwan gwamnatin siyasa ba ta rabu da su matakan za su kada mata ƙuri'a su ci gaba da iban kuɗin mutane ba damuwan su bane dan haka ya ku bayin Allah kada wani ya kuskure ya sallami annabi kuma shi ya shigo ya ce muku yana da gurbin bayani me naka faɗa in ka sallami annabi ma kai ma karka sa baki mana kawai ka bar na Allah kawai ka baka ce yau karatu mu alhamdulillahi rabbil alamin zuwa wala dallin an tashi shine abin da Allah ya faɗa me kai ka fasara alhamdulillahi rabbil alamin har ka ce arrahmanir rahim har kana da mai ja maka baki kana bayani kuma kai ka kore na annabi bayanin me zaka musu kai ne wa a fagen addini me ka fahimta da annabin bai zo da shi ba matsayin annabi ya wuce wasa fa irin kariya da ɗawainiyar da Allah ya dan tsare annabin dan ya isar da sako zuwa gare mu annabin ya bar duniya da duniya da irin yadda sahabbai suka yi hidima wa littafin saboda kare samu matsala da karantarwan annabin yau in muka bari waɗanda suke tsakanin mu wasu tsiraru suke isar da abin da suka ga dama cikin social media ana ta yadawa muka yi shiru ba mu ga yawa duniya gaskiya ba fa mun shiga uku idan kai ayo kana tunanin ka tsira kana da fahimtar ba za ka bi su ba to baka san abin da zaka haifa ba mai iya tashi ne ya ga abin click din ya ce masha Allah wannan shine karatu mai sauki dama hadisan karatun su da wahala Qur'ani ne Allah ya alƙawarin kiyaye shi ya kuma alƙawarin sauƙaƙe shi walqad yassarna alqur'ana lidhikr amma an ka shiga fagen hadisi kaga irin wahalan da ke ciki zaka gane kan cewa in kai haddan alqur'anin ma ka zo haddan hadisan wahala zaka sha amma dai ana buƙatan irin ku Allah ya saka mu wani dan uwa yace in ka je jami'atul islamiyya zaka yi karatun hadisi sai an sa ka ka haddace sunayen magabata akalla 1012 a shekaran farko ka ce wane shine dan wane jikan wane dan gari kaza wane dan wane jikan wane dan gari kaza saboda suna linzami ne in baka bambance shi ba an ce ya karbo hadisi daga wurin wane sai ka san abin da ya shafi isnadin gudun kar a hada isnadi da wani isnadin kar a samu tadlis a tsakanin hadisi in ka bi malaman hadisi kaga irin hidima da suka yi wa hadisin annabi wallahi zaka sara musu ka gane sun ma addini in Allah aiki kar mu bari aikin da suka yi tafi a banza ko muna ganin wasu wanda basu fahimci addinin ba suna faɗa faɗan maganganu da san zuciya kawai a basu social media suna faɗa kuma ana rabuwa da su za su iya duka san da za a je gaban Allah duka san halaka Allah ta'ala ya samu gane Allah ya ba mu ikon aiki da abin da ya kamata kan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku ƴan uwa masu albarka yana daga abin da ke tabbatar da haƙiƙa cewa wani halakakke ne ya sa san zuciya tare da girman kai a lokaci guda kuma ya ɗauki kaifin abin da ya shafi ƙyamatan bibiyan shiriya na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan halakakke ne kuma ya zama a rayuwa ya zauna wuri guda bai tashi ya nemi ilimin hadisin ko kuma karantarwar Qur'anin da kyau ba to wannan shi ake tabbatar ma wanda ake cewa ya halaka duk wanda ya ci arzikin fahimtar gaskiya to ya rike da shi ya riko da shi hannu bibbiyu in kun fahimci sakona ku rike sunnan Annabi sallallahu alaihi wasallam anan tsira take maganar Imam Malik din nan wanda ya hau kan sunna ya dauru to shine wanda zai kubuta a gaban Allah wanda ya sake kuma to ina mai tabbatar muku zai halaka tun daga duniya zai sha wahala dan zai yi ta yin addinin kana ganin addinin sa ya bambanta da abin da ka gani a cikin littattafai malamai sun rubuta dan haka mu yi riko da abin da ya shafi karantarwar manzon Allah anan tsira take Allah ya sauke bayi su fada abin da Allah ta'ala ya fada da kansa yace sa asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq wa'anda suka dauki girman kai bisa ganganci suka sa wa ransu suka ƙi bibiyan abin da ya shafi gaskiyan da Allah ya zo da shi Allah ya ce ni da kaina zan katange su fahimtan gaskiya wa iya rau kulla ayatin la yu'minu biha duk ayoyin da zaka zo musu da shi na fahimtar da su ga sunnan annabi Allah ya ce ba za su gani ba wa iya rau sabila rushd la yattakhidhuhu sabila ka gwada musu hanyar abin da ya shafi shari'a ba za su iya bin ta ba amma wa iya rau sabila la gayyi yattakhidhuhu sabila suna ganin hanyar bata kuma sai su ce nan ne hanyar shari'a zalika bi annahum kazzabu bi ayatina laifin da suka yi wa Allah a matakin farko an gaya musu gaskiya sun ki dauka wa kanu anha ghafilin ana karanta musu sun kauda kai barin abin da alqur'ani ya go da shi to daga ƙarshe za su uru akan bata kuma shaydan ya gwada musu wannan ita ce hanyar tsira su ta tafiya babu ranan dawowa sai ran da bawa ya gamu da Allah ya dan dana sani da haka muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya fahimtar da mu sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu iko riko da sunnan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi nasihata na ƙarshe gare mu baki ɗaya kuskure ne mai girman gaske masu irin wannan aƙidan ƙalaƙaton na faɗa sunan kenan ƙalaƙato kaji ana faɗa na cewa ƙur'aniyun kuskure ne ƙur'aniyun duk wanda ya fahimci alƙur'ani fa dole ya gane cewa akwai sunan annabi tare da ƙur'ani sai ka zo ka ce wai yanzu shi ya ce shi zallan alƙur'ani zai biye kace da shi kuma ƙur'aniyun bai fahimci alƙur'anin ba bai kamata a kira shi ma da suna cewa shi mai ɗaukan ra'ayin fahimtar alƙur'ani ne kaɗai ba dan da ya fahimci alqur'anin da ya gane qur'anin tuwo ne miyan na ina sai an hada da sunnan annabi irin yadda a kalman shahadan sa bai isa ya ce ashhadu an la ilaha illallah kadai ba sai ya ce wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tukunna kalman shahadan sa take tsayuwa to min babi aula in ya fahimci alqur'ani sai ya go ya fahimci sunnan annabi ya hada su wuri guda tukunne yake iya hawa tudun mun tsira dan haka ya ku bayin Allah mu yi riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk lokacin da muka samu arzikin kasancewa akan daidai don Allah mu rika jin Allah ya mana kuma mu rike shi hannu bibbiyu muna masu yi muna samun nishadi muna masu yi tare da ikhlasi kan neman yadda muke bibiya wa annabi wannan insha Allah zaka yi farin ciki duniyanka da lahira muna roƙon Allah ta'ala ya dora mu akan daidai kurakuran mu Allah tabaraka wa ta'ala ya yafe mana su ƴan uwa da suka samu kansu cikin wannan jarabawa Allah ya ganar da su wa'anda suke da irin wannan tunani wanda ta zama ta halaka Allah ta'ala ya ankarar da su in masu fahimta ne in ba masu fahimta bane Allah ya kawar mana da su Allah shine mafi maganin wa'anda suka zama fitinannu a tsakanin al'umma kuma shi ya san hanyar da yafi dacewa ya maganin su Allahumma aminna fi awtanina wa man aradana wa arada dinana bi kaidin farudda kaidahu alayhi ya rabbal alamin rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar qumu ila salatikum yarhamukumullah